قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثوبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعشيهم وقالوا بعزة فرعون وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله أنه بات جواد eh wanda suke da matsala shine makila ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
yau muna takwas ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar. Muna ci gaba da yin tafsirar Alƙur'ani mai girma a cikin suratul Luqman. Mun tsaya daidai aya ta talatin da biyu. yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 33 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده شيئا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron Allah mahaliccinku ku bi dokan Allah subhanahu wa ta'ala ku bi Allah ku bi manzon shi sallallahu alaihi wa sallam ku aikata umarnin Allah abinda Allah ya ce ku yi ku yi abinda Allah ya ce ku bari ku bari shi yake ce mu jin tsoron Allah ubangiji Allah ta'ala ya umarce mu da jin tsoron shi da kiran mu masu imani da kiran mu matsayin mu na mutane mu ji tsoron Allah Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku waɗanda suka bada gaskiya ku ji tsoron Allah wani wuri Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai daya wurare da yawa za mu ga Allah subhanahu wataala yana umarnin mu da mu ji tsoron shi da mu bi dokan Allah subhanahu wataala sau da kafa musan cewa ba mu da abin bauta sai Allah wurare da yawa ya ayyuhan nasu wurare da yawa ya ayyuhan ladina amanu Raka wanda bai imani ba ya ji tsoron Allah ya imani wanda ya imani kuma ya tabbata akan tsoron Allah نعم ya san cewa addinin shi wanda ya sanya shi ya imani da Allah to yana da ka'idodi yana da dokoki sai ya bi waɗannan ka'idodin da waɗannan dokokin kuma duk wanda ya ji tsoron Allah ya bi dokan Allah ya biyayya ga Allah da annabi to Allah subhanahu wataala ya mai tanadin rayuwa mai daɗi rayuwa ingantacciya Allah ya ce wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah ya ba Allah Allah subhanahu wataala zai sanya mashi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah subhanahu wataala zai azurta shi ta inda ba ya tunani kaga Allah ya faɗi fa'idodi guda biyu na tsoron Allah gaba gaba kuma Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wataala Allah zai sanya sauki a cikin al'amarin shi نعم gaba gaba Allah ya ce wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kankare mai zunuban shi wa yu'zim lahu ajra kuma Allah zai bashi lada babba haka wani wuri Allah subhanahu wataala ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al-azim in kuka ba Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala wato zai sanya muku mararraba kuma Allah zai karkare muku zanubbanku zai gafarta muku zanubbanku gaba daya wani wuri Allah ta'ala ya ce walau anna alal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da da ya ce mutanen garuruwa za su ba da gaskiya ga Allah subhanahu wataala za su ji tsoron Allah su yi imani da Allah Allah ce da mun bude masu kofofin sama da mun bude musu albarkun da ke sama da na ƙasa gaba ɗaya shi gaga abin da ke wurin Allah ana samun shi ne da tsoron Allah subhanahu wataala to ayoyi dai suna nan barkatai cikin alkur'ani mai girma waɗanda suke nuna fa'idodi da amfani na jin tsoron Allah subhanahu wataala to me ake ce ma jin tsoron Allah magabata sun yi fassarori da yawa game da tsoron Allah Na'am.
wasu suka ce yi na yi bari na bari shi ake ce ma tsoron Allah wasu kuma suka ce shi ne tsoron girman Allah da aiki da alkur'ani da kuma shiri saboda ranar gobe ranar alkiyama shi ne tsoron Allah subhanahu wata'ala mana da akwai fasaruri da yawa duka suna haɗuwa akan abin da Allah ya sanya kaka yi abin da Allah subhanahu wata'ala ya na kaka bari to Allah ya ce ya ku mutane nan da masu imani da kafirai duka Allah ta'ala ya kira su kowa da kowa Allah ya ce ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron Allah subhanahu wataala wakhshaw yawman Allah ya ce kuma ku ji tsoron wata rana ku ji tsoron wani yini Wani- wa- wa- wani yini ne wannan ai mai na kira ana nan yini mai girma yini ne mai ban tsoro yini ne wanda dan adam bai taba ganin irin shi ba shi za ka ce yawman ku ji tsoron wani yini wanda yake da girman tashin hankali tashin hankalin ranar alkiyama ƙarshe ne ranar da kowa yana nan ne kowa yana wurin babu wani wanda bai zo ba babu wanda ya ki zuwa babu wanda ya aiko babu wanda ya ce ba ya da dama ba dole ka ina za ka ba wurin zuwa sai wannan wurin ba kaga babu rana mai tashin hankali kamar wannan rana babu rana mai ban tsoro kamar rana alkiyama ranar da uwa da uba suna nan da siriki da sirika duk suna nan da shugaba da talakawa duk suna nan da mawadata da talakawa da malamai da almajirai da yara da manya kowa yana nan. kai da halittu ma daban-daban wanda ba mutane ba ne tsuntsaye da kwari da tsotsotsi da kadangaru kowa yana wurin kasan dole hankalinka ya tashi ba ka ga taron kadangaru ga yanan barkatai kadangaru sun yi miliyan kaga tsakaku ga sunan kaga dole hankali ya tashi kiyasu ga sunan kyankyasu ga sunan hawainiyoyi ga sunan kaji ga sunan zabi ga sunan ba damar yanka su ran nan ya kalle su kuma ran nan tsaye suke suna jiran a rama musu abin da aka yi musu wani wanda ya kiyansu ya cuta masu suna jiransa Allah ya saka musu wanda ya kiyansu ya cuta musu da wanda ya murkuɗe musu kai
Wanda shi ya rana ke ka.
da wanda ya kira kafa duka duk wanda ya cuta duk wanda ya cuta musu dabbobi gaba daya zaka ka akwai tashin hankali ka ga shakkuna ga sunan iya ganinka dawaki ga sunan raƙumma ga sunan iya ganinka zakuna ga sunan kuraye ga sunan kasan akwai tashin hankali wannan rana Allah ya kawo kowa ya halarto da kowa yilin tashin alkiyama to dole ne hankalin mutane ya tashi to Allah ya ce to ku kiyaye wannan rana ku yi kokarin aikata abin da za a yi amfanin ku wannan rana ranan kiyaye mata shine ka yi aiki mai kyawu a duniya Na.
ka yi kyawun aiki ka ji tsoron Allah shikenan duk wani tashin hankali ba za ba za ka yi shi ba a wannan rana tashin hankali yana tabbata ne akan wanda bai ba Allah ba. Duk wanda ya ba Allah a wannan rana zai tashi cikin sauki kowa na damuwa kowa na hargitse kowa hankalin shi ya tashi amma banda wanda ya ba Allah domin Allah cewa wa kana yawman alal kafirina asira ranar kiyama ta zamanto wata rana ce mai tsananin tashin hankali amma da kafirai to kai da kai imani ina ranka da da kafirci yana ka Allah ya raba ka da tashin hankali inda kai imani da Allah inda kai gaskiya a cikin imaninka kuma Allah ya ce alal kafiri na ghairu yasir wannan yinin baya da sauki ga kafirai kuma Allah ya ce kafiri ma da kanshi ya kulul kafiruna hadha yawmun asir kafirai za su cewa wannan yini ne mai tashin hankali mai tsananin wahala su da kansu to kaga duk ya nuna Allah ta'ala zai dauke ma masu imani da Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala ce wa khshaw yawman ku kiyayi wata rana wadda take da tsananin tashin hankali wadda la yajzi walidun an waladi mahaifi baya wadatar da komi daga ɗan shi baya ma ɗan shi maganin komi wannan rana la yajzi walidun an waladihi mahaifi baya amfani baya wadatar da komi da ɗan shi wala mauludun haka shi ma da huwa mai kasance ba jazin an walidihi shay'a mai wadatar da mahaifin shi da komi wannan rana ma'ana wannan rana ta alkiyama ɗa baya amfanin uba uba ba zai amfani ɗan shi ba ba wani abu da ɗa zaye wanda zai amfani mahaifin shi ba wani abu da mahaifi zai wanda za a yi amfanin ɗan shi ran nan kowa ta karshe yake Allah ya ce yau mai firrul mar'u min akhihi ranar da wato mutum zai gudu daga ɗan uwan shi ɗan uwa nan gudun ana maganan wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda kuke uba ɗaya ko wanda kuke uwa ɗaya to za ka gudu daga barin shi kana ganin shi kawai sai ka kauce wa ummihi ranar da mutum zai gudu daga mahaifiyar shi uwa za ka gudu ka banta wa abihi ranar da mutum zai gudu daga baban shi a wannan hilin da tashi alkiyama babu abin nan ba ba kin ba kiyayya ko kuma ba rishin ladabi ko ba rishin kyautatawa ga uwaye domin ibada ta riga ta kare a duniya aka yi ta an tashi gaban Allah kowa zai girba abin da ya aikata in ka gyara ma uwayenka ka samu sauki uwayen kun gyara ma yayanku kuma ku samu sauki kowa nan wanda ya gyara ma wani to zai sauki Allah ta'ala zai mai nema Allah zai kara mishi rama Allah ta'ala zai kai shi gidan aljanna wa sahibatihi matarka wanda kake so wanda wani lokaci ya kake hiyi ta zama akan uwayenka wannan nan zaka gudu ka barta tana wana wana kana kaya wa Allah ki sanna alkiyama bace ake magana wani wani nan wa bani da ɗiya sai aka ƙari da waɗanda mutum ya hiso a rayuwar shi ko? ta san mutum ya hisan matar shi da ɗiyan shi akan kowa hali ne na mutum fiye sa'uwaye ba a iya ta taso ai kai ma uba ne ko kana son ɗiyanka to haka su ma za su tashi su sowa yawwa ga uwayenka amma ka yi sandiyanka da su halittar ce ta dan adam to sai aka kare da su aka ce da matan mutum da ɗiyan mutum ran nan mutum zai gudu me yasa Allah ya ce li kulli imri'in minhum yawma idhin shanin yughni kowane mutum cikin su ran nan yana da shanin da ya shi shi ya wadace shi ya sha mai kai to shi yasa wannan rana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yajzi walidun an waladihi walid shine mahaifi walad kuma shine da mauludu kuma shine da ana ce mai walad ana ce mai mi maulud wa 'ala al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf al-mauludu shine da wanda aka haifa amma can sai Allah ya ce wa 'ala al-mauludi lahu nan wurin ana nufin uba wanda aka haihuwa Ma'ana dai wanda aka yi ba shi ne maulud mauludu daban mauludu ba maulidi ba shi maulidi ba larabci ba ne hausa ce maulidi da larabci babu maulidi bahaushe ne maulid sunan shi maulid makalar wulada wurin haihuwa ko kuma ranar haihuwa maulidu shi ba haushi tun da baya wannan lankaman lankaman sai ya saki bakin shi kawai ce maulidi muna ganewa ko to Allah subhanahu wataala ya bada labari cewa wani baya wadatar da wani a wannan rana ma'ana da uba zai so ya fanshi dan shi da wani abu da Allah bai karba ba haka nan shi ma da da zai so ya ya, ya fanshi uban shi da wani abu da Allah ta'ala ba zai karba ba da ba a karba ba ba fansa wannan rana wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsaru ba ba a karba fansa wannan rana kuma ina abun fansan ma yake mutum ya tashi tsirara ba riga ba wannan saboda ai ba da riga da wanda aka saka kabari ba tsirara aka saka da zani ka gani kuma kwan saka da riga da wanda sun sun tsuwa sun bi kaskai ma ka zama kasa bale su aka ce nan babu komai ran nan mutum zai tashi tsirara Allah ya ce wala qad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra hakika kun zo mu daya daya daya haka kamar yanda muka halice ku karan farko wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum kuma kun baro abinda muka lullube ku da shi na jin dadi na ni'ima bayan bayan ku shikenan abin na tsada shi in bai kawai bari mu yi ta kakarawa haka to Allah subhanahu wataala ya ce wani baya amfanin wani a wannan rana sai bayan izinin Allah subhanahu wa ta'ala kare haka ne ko na'am sai in Allah ya izini idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da izini to shi kenan domin kaya na Allah ne hilin tashi alkiyama na Allah ne Allah ya ce kullillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un wa bidan munabbi yace ya rawaito wani asar ya ce uzairu annabin Allah uzairu ya ce lokacin da na ga bala'in mutane na ya yi tsanani sai bakin ciki na ya tsananta damuwa ta ta yawa na kasa yin kwana ya ce sai na duka na kankantar da kaina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala malicci na na yi sallah na yi azumi ina cikin wannan kankantar da kan ina kuka sai ga mala'ika ya zo wurina sai mala'ika na ce mashi ka gaya mani shin rayukan mutanen da suka gaskata Allah suka yi gaske imani a duniya za su amfani azzalimai ranar alkiyama za su ceci azzalimai ranar alkiyama ko ko uwaye za su ceci ‘ya'yansu ko ‘ya'ya za su ceci uwayensu sai mala'ika ya ce ma zai ya ce rana alkiyama rana ce ta rabon gardama rana ce ta mulki wanda yake mai karhi bayyanan ne ba sauki a cikin wannan ranar ba irin rangwamen da ka sani a duniya to babu shi a wannan rana babu wanda zai magana a cikin shi sai da iznin Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya ce la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba uba wanda za yi magana sai da iznin Allah sa'annan kuma uba ba zai amfani ɗan shi ba haka ma ɗa ba zai amfani baban shi ba haka ma ɗan uwa ba zai amfani ɗan uwan shi ba bawa ba zai amfani mai gidan shi ba babu wanda zai kula da wani rannan kowa ta kashe ki ba wanda zai bakin cikin bakin cikin wani babu wani wanda zai tausaya ma wani kowa yana jin tsoron abin da zai faruwa ga rayuwar shi rakaran nan kowa ta karshe ki kowa abin da ya dame shi ya dame shi kowa yana kukan bakin cikin damuwar shi kowa a wannan rana babu wanda zai dauke maka laifinka kai ma ba za ka dauke ma kowa laifin shi ba Allah ya kiyaye mu Amin.
to raka wannan rana rana ce mai girma da ya kamata mu ci gaba da yin shiri saboda ita tana ta babu makawa fa Allah subhanahu wataala yana cewa wato ku kiyaye ranar da babu makawa sai ta zo dole ne sai ta zo sai Allah ta'ala ya ce inna wa'dallahi haqq lalle alƙawarin Allah game da tashin alkiyama gaskiya ne inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha lalle alkiyama mai zuwa ce babu shakku a cikin ta sai ta zo saboda ka Allah ta'ala bai tada alkawari duk wanda ya mutu sai Allah ya tada shi domin Allah ta'ala ya mai hisabi ranar alkiyama wala taghurrannakum alhayatu ad-dunya kada rayuwar duniya ta shagaltar da ku ta dauke muku hankali ta mantar da ku ta sa ku mance me yasa kuka zo duniya ta ku yarda ba ana ku jin dadin duniya ba amma kan jin dadin duniya ya dauke muku hankali saboda jin dadin duniya ni yadda kake shi karewa yake yadda ka ji shi sai ya kare kuma kowane ne kai komin matsayin ka wurin Allah sai jin daɗin ka na duniya ya ƙare amma ibada ka ba ta karewa Allah ya ce banda waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka masu kyawu Allah ya ce waɗannan suna da ladar da ba ta karewa kuma Allah ya ce lalle masu ba da gaskiya ga Allah subhanahu wataala suka yi ayyuka na kwarai suna da lada wadda take ba ta yankewa ashe kaga ka mai da hankali ka bauta ma Allah shine abin da za ka yi a aji maka ma gara ba gunda ka je ka same shi kamar yadda ka aikata wa wajadu ma amilu hadira mutane za su samu abin da suka aikata ga yanan amma da duniya shikenan ta riga ka baro ta ka baro gidaje ka baro kamfanin nuka ka baro suturanka ka baro motocinka komai ka baro idan ka shiga kabari ba komai tare da kai sai halinka sai aikinka komai shi ke ya kaji iyalinka ma za su raka ka ‘ya'yanka za a ce da su a raka ka a kai ka makwancinka na ƙarshe a rufe ba wanda za a yi zanna a kwana tare da kai duk wasu za su wata tsohon mota ka ciki za a sa ka a kai ka kabura ba a doko wata zungureriyar mota taka wadda kana iya shiga ciki a kunna ma isi a ce ya sha isin ƙarshe ma duk ba wannan tunanin aka za a saka cikin tsoho ba shi wanda da ranka ba ka yi shigar da Allah ya sa kai mai wani abu ne ba ka shigar da har tsoho tana kwarar kwarar cikin za a saka shi kenan yanzu babu komai tare da kai sai abin da kai abin da ka aikata din nan shi kadai ne zai tsayawa tare da kai ya amfane ka a kwanciyar ka cikin kabari har tashin kiyama kuma za kwanciya ce wadda ba ka juyawa ba irin kwanciyar duniya ba ce in ka gaji ka juya kuma an mace ka kuma an danne ka kuma haka za ka zannawa har tashi alkiyama tun ma kana matsa kana danne haka kai kai ma ka zamanto da kai da wanda ya danne kaɗin duk kun gami kun zama daya kai ma ka zama ƙasa domin ya rage ga mutum ji tsoron Allah subhanahu wataala kakka yadda rayuwar duniya ta dauke maka hankali domin rayuwar duniya ba komai bace ba ce kamar mafarki take ba ce kamar hitawar rana take yanzu kaga rana nan da awa biyar ina take can wajen tsake tsake take yanzu kuma ga yanar tana shirin faduwa to haka rayuwar duniya take sai kana ganin ta kamar ta tabbata gare ka ka same ta kuma shikenan kuma sai ta zo ta wuce to irin wannan rayuwar da ke wucewa wadda take mai kaman hadari ta hadari ba ya tsayawa kamar ruwan sama shi ma ba tsayawa yake ba da an yi sai ya dauki haka ce haka fara shi ba a dauke shi aka ga mutane da mutane da dabbobi da gidaje da shuka din duk halaka za su a ce haka fara ruwa shikenan damuna da ta zo shikenan ba a dauke ruwa da an ware ruwan koto shi kenan ba su tsayawa tsawon wata hudu to za a gani ai an share duniya gaba ɗaya ke kana ga ruwan awa biyu da aka yi yadda suka nemi su share garin gaba ɗaya ko bare a ce wata hudu za a yi ana tarwa ba a tsayawa to yadda ka ga ruwan sama su ma ba tsayawa suke ba yadda ka ga rana ba tsayawa take ba ka rayuwar duniya take inda kaga shuka inda kaga kai ma ba ka tsayawa kuma ba ka ta yi ka gundume mai ba dan karalam ya ta yi ka na
a hankali a hankali kake girma ko to ka baro ka baro yarinta ni za ka yi da ita yanzu kuma in ka kana tuna yarinta to wahala kake sha bayan girma sai inda malami da ka yaro karami kaman ce da duk duk matsalar duniya gaba ɗaya tsari ya baro ba komawa shikenan an wuce to haka rayuwar duniya take matakanka na rayuwa duk suna sanar da kai cewa duniya mai wucewa ce kamar yadda matakinka na dan jariri matakinka na mai zama matakinka na mai rarrahe mai tashi mai koyon ta ya kaya ta ya kana rugawa da gudu kana koyon magana haka wala rigima da yan uwanka duk ga sunan matakai ne kake taucewa la tarkabun na tabaqan an tabaq da sunan duk ka wuce su har sai ka kai kuma inda ba ka ya in Allah ya ma tsawon rayuwa sai ka kai inda ba ka ya komi haka rayuwar duniya take Allah ya ba mu misalin ta wurare da dama Allah ya kamanta ta da ruwan sama Allah ya kamanta ta da shuka Allah ya buga misalan rayuwar duniya da dama cikin Qur'ani don mu yi hankali don mu guji duniya ma'ana kan mu yarda san duniya ya hana mu bauta ma Allah subhanahu wataala shine abin da ake magana amma ba hana ka ka ci dadin ka ba ka sha dadin ka ba ka sa sutura mai kyau wannan ba shine san duniya ba san duniya shine kaman ce yau ya sharabanka da yin sallah aka tambaye ka sharabanka da sallah na wani tsoho dan shi ta kasar America karatu ya dawo sai yake tambaya dan yake dan ke cewa kai akwai zahi garin nan wallahi zahi mutum ba abin nan yace yace wai sharabanka da sallah yace to yace ina ga na ga tun kusan ba da raguna da sallah ya mance ma ta ma ya wuce ba rai wannan shi ne son duniya na ka yawon duniya ka shiga kasashen arna ka shiga kasa Allah ce Allah ya ce yana harbi wasiya wani siro fil harbi ba ana kaka yawon duniya yawon bude idanu ba yawon ganin ikon Allah ka kare imani da Allah amma cikin yawon nan ka kiyaye haƙoƙin Allah Allah ya baka kuɗi in ka hana haƙƙin Allah cikin wannan kuɗin to kai masoyin duniya ne. In iyalin kana shan wahala a kanka kuma kana da abin da za ka rage masu wannan wahala kake to san duniya kake. Duniyar ka ta hana ka ba ka sauke haƙƙin Allah da ya ɗora maka a kansu. Amma ba haka ba Allah ya baka wadata ka shiga dan ƙarerriyar mota. Duk wanda ya ce ma masoyin duniya ne ya ɗauki alhakinka in dai kana kiyaye haƙoƙin Allah. ba san duniya ko motocin me za da su in ba zuba kudi haka sai ba me za da su ko sutura mai kyau ko wani turare mai tsada mai kamshi ko wata sanwa mai tsada ka zuba kudinka a bata ita ba haramun bane ko wani lemu mai tsada tsananin tsada wanda in ka surba ko dan kwankwalatin ka surba ka san lalle wannan lemu ne ba ba hana ka sha ba ci namomi kala-kala a yi masu kala-kala amma abinci kala-kala ka ce so kake amma irin abincin da ka gani wata ƙasa ko cana ko wata ƙasa ga yadda ake yin shi ka gwada hoton shi ba laihi ba ne ka ci abinka Allah bai hana ka ba amma kakka yarda son waɗannan abubuwan ya ɗauke ma hankali daga abin da ubangiji Allah subhanahu wataala ya halicce ka saboda shi shi yasa Allah ya ce fala taghurrannakumul hayatud dunya Mana kan rayuwar duniya ta ɗauke muku hankali daga rayuwar lahira, ku mance rayuwar lahira, ku mance cewa za ku koma wurin Allah subhanahu wa ta'ala, kan ku yarda. Ku tsaya ku rayu, amma kuna tuna da haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala. An tambayi Imam Muhammad haka ce mutum zai iya kasancewa yana da dinari dubu kuma yana gudun duniya. Imam Muhammad ya ce, Mi zai hana wa? Dinari dubu. kaga ba wasu kuɗi bane masu yawa a zamanin nan amma a zamanin su kuɗi ne da yawa yace zai iya kasancewa idan dai duniya ga hannun shi take ba cikin zuciyar shi take ba kenan kuɗi rayuwar duniya ko wanda ke ga hannunka kai in abu na ga hannunka kai ke control din shi kana sarrafa shi yadda ka ga dama amma in yana nan to sai yadda aka yi da kai in yana cikin zuciya in kayar da kuɗi suka shiga zuciyarka to shi kenan ta mutu ka lalace sun wada yanzu su ne suke juya zuciyarka su suke juya rayuwarka sai yadda suka ce za a yi ba yadda Allah ya ce a yi za a yi ba Allah kiyaye wala yaghurrannakum billahi al-gharur Allah ta'ala ce kuma kada mai rudu ya rude ku game da Allah subhanahu wataala wane ne gharur shine shaitan kamar yadda Allah ya ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura shaidan baya ba mutane alkawarin komai sai rudewa kawai alkawarin rudu kada shaidan yake mu mu rude mu wance da Allah subhanahu wataala kuma da ba ya alkawari ya riga ya alkawari cewa wallahi ba ya kyale mu wallahi sai ya halaka mu wallahi sai ya raba mu da Allah subhanahu wataala yace ma Allah la ina khartani ila yawmil qiyamati Allah in ka jinkirta na har zuwa ranar alkiyama la ahtani kanna zurriyatahu illa qalila wallahi sai na halakar da zuri'an annabi Adam gaba daya sai yan kadan a cikin su sai kaga duniya malalata sun yi yararrun mutane yawa kuma Allah ta ce ka ta baka Allah ya ce wastafzil man istata minhum bi sautika واجرم عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يدهم الشيطان إلا غرورا yace ka je ka rike ta su da muryarka ka kai masa hari da dawakinka ka kai masa hari a ƙasa duk ka rike ta su gaba ɗaya kai kai musu tarayya a cikin dukiyoyinsu kuɗin su ne su suka nema amma ka zo ka hana su yin aikin Allah da wannan kuɗin da Allah ya ba su ash-shaytanu ya'idukumul faqra kada yake muku alkawarin talauci kakku ba Allah kakku ba bayan Allah kakku yi taimako da kudin ku kaji ash-shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha kuma yana wannan ku da mi da albasha sai yana kai aikin Allah amma ya saka yi aikin banza aikin banza za kai da kama mutanen banza mutanen wahi kudin ka ga mutanen Allah da za ka ba ka samu lada kuma a matsayinka nawa a matsayinka na mai cewa kai musulmi ne sai shaidan ya hana ka ya maka tarayya a cikin kudin da da Allah ya baka kenan kaga masallacin da kake sallah ana bukatar jika biyar wutar da ake sha ba ta wuce ta jika uku kana da ka ki daukar hali ka ki daukar nauyin biyan wannan wutar ba ruwanka wata rana ma ka zo ku yi sallah ka iske ba wuta an dauki sai ma ka yi to ka tashi an tada sallah ba wuta masallacin bari a kira da lasifika ko ba ka tambaya me yasa in ma wani ya ga wani sai to za a yi ka san inda je lakalin nan sai ka ji mutum ya ce ba su da imani har masallaci ma sai su yanki to kai kana da kada kake sallah masallacin wata ba ko ta kai ta kawo ibadan Allah fa ake yi ibadan Allah ake yi ya kamata ka samo ma masallacin da kake sallah mahita yaya zai sabon zama da gindin kan shi yaya za ku taimaka ma masallacin ya tabbata a wurin bautar Allah subhanahu wataala maka je kana zargin wasu ba su da imani kamfani ne ya ja wuta ya kawo shi a wurin shi babu wani ba wurin wani da wani Dawa duk kowa da kowa da ɗaya ne a wurin kamfani ya baka wuta ka sha wuta ka biya shi kawai ba magana rashin imani ba ne in bai biya ba za a biya mutai Allah ya kiyaye to shaɗan kenan Allah ya ce wa yaiduhum kuma kai ta masa alƙawarin wa ma yaiduhum ash-shaytanu illa ghurura shaytan ba masa alƙawarin komai sai rudewa kawai sai rikicewa kadai Allah ya kiyaye mu daga sharrin shaytan sai Allah ta'ala ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Allah ta'ala ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a inna Allah lalle Allah madaukakin sarki indahu a wurin shi ne kadai ilmu sa'a ta sanin tashin alkiyama yake wannan usulubin ana ce mai usulubul qasru mana takaitawa takaita sanin lokacin tashin alkiyama yana wurin Allah kadai bai da abokin tarayya babu wanda ya sani in ba Allah ba muna ganewa ko mala'ika bai sani ba mala'ika makusanci Allah bai sani ba haka annabin da Allah subhanahu wataala ya turo shi ma bai sani ba babu wanda ya san tashin alkiyama sai Allah kamar yadda Allah ya ce la yujalliya liwaqtiha illa hu babu wanda ya san lokacin ta sai shi Allah ba wanda ya san yaushe za a tashi alkiyama in ba Allah ba يسألونك عن الساعة أيان مرساة قل إنما علمها عند ربي فشي سنة تنا ولم الله مالكينا لا يجليها لوقتها إلا هو باب وانده سن لوكا سنت نزي قيا ما سيشي الله فقلت في السماوات والأرض تاهي نوي تكين سما تاهي نوي تكين كسا معناه a sama duk mala'iku babu wanda yake da gamman da za ya azawa ya ɗauki sanin lokacin da za a yi tashin alkiyama. Ba ya ɗauka kaya ne sun mai nauyi. Haka ma cikin ƙasa a nan doron ƙasa babu wanda za a yi naɗa gammu a ce mai ga ilimin sanin tashin alkiyama ka ɗauka shi ka yi wani ni wani iyawa. La ta'tikum illa daghta Allah ya ce alkiyama ba za ta zo maku ba sai kawai surprise za ta muku. Kwatsam. ɗare ka ji ta ake ba zato ba tsammani kuma an taji shi kenan an gama wani fi hafi suri da sa'iƙa man fi samawati wa man fi al'ard illa man sha Allah za a gusa cikin kaho dole mai yake cikin sama da kasa sai ya faɗi ya sunu shi kenan an gama da kaga an sace tashi to tashi ne za a yi na abin nan a zuba da gudu a tayar kiyama shi na an gama ka tuba ba ka tuba ba kana ka halin kwarai ba ka halin kwarai shi kenan alkiyama ne ta riga ta tsaya to saboda haka haka za ta zo kwatsam kuma Allah yana da hikima a cikin wannan ko ba haka ba kuma haka sanar da kai wato abin ba zai maka daɗi ba rayuwa ba za ta yi daɗi ba aka sanar da kai rana kaza za tashin alkiyama kamar mutuwa ce kaga Allah ya boye maka saboda ka kwantar da hankalinka kuma Allah ya haka dan Allah ya bayyana mai imanin gaskiya mai imanin gaskiya in aka ce mai ga ranar mutuwar shi dama shirye yake in ma an boye dama cikin shiri yake mai imanin ƙarya kuma sai ta sharhole shi in ya san sai ya kwana uku sai zanna ta istighfari ko ba haka ba ita zama yana istighfari yana ta addu'a to da dai rayuwar ya san ta zo karshe ko ka ga ba da imanin gaskiya kana da imani ba ka yarda da alƙawarin Allah ba to tun da ka balaga kamata ya kame da hankalinka kai tabotan Allah ka bar wasu Allah ya ce yasalunaka an sati ayyana mursa qul inna ma ilmuha inda Allah ko yasalunaka ka annaka hafiyun anha suna tambayar ka kamar dai kai masani ne mai cikakken sani game da ita Allah ya ce kul inna ma ilmu wa inda Allah ka ce masu sanin tana wurin Allah walakin na aktharan nas la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba sani ba aji to babu wanda ya san yaushe za a tashin alkiyama sai Allah subhanahu wataala shi kadai yake da wannan sani wata aya Allah ta'ala ya ce ya tsaluka nasu ani sa'a mutane suna ta tambayar ka game da tashi alkiyama Allah ya ce qul inna ma ilmuha inda Allah ka ce masu sanin tana wurin Allah shi kadai wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba wa ya sanar da kai cewa tana yiwa alkiyama ta zamanto tana nan kusa me ya sanar da kai haka wa ya ganar da kai cewa tana yi zamantowa kusa kuma kusa take yi to wanda abin da zai zo kusa yake ko ba haka ba yawwa azumi tun ana saura wata bakwai yau ga mu ciki tun ana gobe yau ga mu mun yi takwas yanzu rana ya tayi mun yi sha biyar in Allah ya rayar da mu kuma sati wancan na sama kuma sai ka je mu ishirin da biyu da wani satin ya dawo kuma shi kenan sai ka ji mu ba cikin azumin ba mun hita an kare wadda da abin da zai zo to kusa yake Allah ya ce inna hum yarawnahu ba'ida wa narihu qariba Allah ya ce lalle su suna ganin alkiyama nesa Allah ya ce mu kuma muna ganin ta kusa tara kusa take duk abinda kullu ma huwa atin fa huwa qaribun wa inna gadan linadhirihi qaribun lalle gobe ga mai jiranta kusa take ko ba haka ba ga mai rai da lahiya ai gobe kusa take ba ta da nisa to haka ita ma alkiyama gobe ce ita ma kamar gobe take za ta zo ba wai bacci ba ba ba jita-jita bacci wata aya Allah subhanahu wataala ya ce yastajiru bi alladhina la yu'minuna biha والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد waɗanda ba su yi imani da alkiyama ba suke cewa shira'in ta suna neman ta da gaugawa amma waɗanda suka ba da gaskiya da Allah suna tsoronta sun san gaskiya ce da imani tsoron alkiyama yake kaji da imani ba cewa yake a yi ta yau ba muna ganewa da imani ba cewa yake ba tunda yana da imani koyawa ta da alkiyama sai da yamma mutum ya shiga kabari shine za a cewa ta da alkiyama idan ka shiga kabari da imani aka buɗe maka masaukinka na aljanna kaga komai da komai aka nuna ma ka ce Allah a ta da alkiyama rabbi aqimis sa'a mamaci zai ce Allah ta da alkiyama Allah ce a Allah ce mala'iku ku ce mai ya kwanta ya kwanta kwanci irin na ango wanda babu wanda ke tada shi sai amure shi kwancin ka kawai ka huta ko ba haka ba ka san amarya in ta ce kwana yake akwai wanda zai shiga ɗakin ta yi tado shi babu wanda sai tada shi to irin shi za a ce mai imani ka kwanta irin kwanciya ango cikin ɗakin amare shi ba mai tada shi in ba ita ba to wannan zai cewa tada alkiyama wata haya Allah ta ce yas'alunaka an sati ayyana mursa fi ma anta min dhikraha ila rabbika muntaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha Allah ya ce suna tambayar ka game da alkiyama yaushe za a yi ta Allah ya ce fi ma anta min dhikraha ba ruwanka da ambatanta ila rabbika muntaha sanin karshen yaushe za ta tashi alkiyama wurin Allah ya tashi kadai innama anta munziru man yakhsha kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana gargadin wanda yake jin tsoron tashin alkiyama ne kawai Allah ce ka annahu yawma yarawnaha kamar dai ranar da za su gana alkiyama lam yalbathu basu zanna duniya ba illa ashiyatan sai dai marice kawai au duhaha ko kuma hantsi idan aka tashi alkiyama kabarai za su yi tunanin ma ba su taba zama duniya ba ba ce marice kamar wala ka zuwa magarba shi kadai suka zanna duniya ko kuma hantsi da sahi daga lokacin da rana ta dago din nan zuwa karfe goma shine suka zanna duniya kawai saboda tsananin tashi hankalin wannan rana Allah zai ce masu kam labithtum fil ardi adada sinin shekara nawa kuka zanna a duniya qalu labithna yawman aw ba'd yawm jayi ne dai muka zanna ko kwana ɗaya ma Allah ya ce fas'alil adina ku tambayi masu kirgo su gaya muku qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun Allah zai ce ai haka nan ne ba ku zanna duniya ba zaman ku dan kadan ne saboda ya kare amma da kun san dan kadan ne kada kun mai da hankalin korin bauta Allah subhanahu wataala gashi ya kare har kun mai da shi ma shekaru kuka yi duniya kun mai da su kwana daya ko yini daya saboda haka yini ne wanda yake jiran ka da irin wannan tashin hankalin da irin wannan tsananin sai ka shirya mai Allah ta'ala ya ce inna Allah inda wa ilmu sa'a sai Allah ya ce wa yunazzilul ghaib kuma Allah ta'ala shi ne wanda yake saukowa da ruwan sama alghaifi shi ne ruwan sama Allah ne yake saukar da shi kuma babu wanda ya sai saukar da ruwan sama sai Allah kuma yadda Allah ya ce afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun law nasha'u ja'alnahu ujaja alaula tashkuru ku bani labarin ruwan da kuke sha ko kuka saukar da shi ko Allah ya saukar da shi da Allah ya ce da mun ga dama sun mu mai da shirwan da ba ku iya sha ga shirwa ne ga yanan kuna da kishirwa amma ba ya shawuwa saboda mun san ya gishiri ke gari shi to dan me ba ku gode ma Allah da ya saukar muku da ruwa mai daɗi wata aya Allah ya ce wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha Allah ne wanda yake saukar da ruwan sama min ba'di ma qanat daga bayan mutane sun yi dare ba za a yi ruwa ba wa yanshuru rahmatahu kuma Allah ne yake watsa rahmar shi tsakanin bayi wa huwa al-waliyul hamid kuma Allah ta'ala shine majibinci wanda yake daukar nauyin kowa kuma Allah ta'ala shine abin yabo to gaifi shine ruwa kamar yadda Allah ya ce kamar fali ghaitin ajaba al-kuffara nabatu thumma yahiju wa tarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adhabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ya ce rayuwar duniya kamar kamar misalin rayuwar abin nan ne ruwan sama kamar saukowar ruwan sama ne wanda da ya sabka tsirran da ya hitar da shi sakamakon shiga shi cikin ƙasa sai ya birge manoma nan ya girma kuma sai ya bushe sai ka gan shi da yana tsanwa ya koma masara nan ya zamanto busasshe karmani ya bushe saboda ruwa sun tsaya sun bar abin nan sun bar shayar da shi ya bushe ya zama karmani haka rayuwar duniya take haka mutum zai warawa dan kararren muke kyawa yana dan girma da kyawun shi yana girma sai ya kai wani wuri sai ya jagule kenan ka tsuwa ko ba haka ba ka tsuwa shi kenan haka rayuwa take karmami ya canye shake ko ba kai ma daga nan kasa sai ta canye ka kai ma kai kasa haka rayuwar duniya take to Allah subhanahu wataala shi ne wanda yake saukar da ruwan sama saboda ya isa shi ne Allah wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah ta'ala ya san dukkan abin da yake cikin mahaihu da abin da yake cikin mahaifan mace Allah ya san menene namiji ne Allah ya sani mace ne Allah ya sani shekara nawa za Allah ya sani me za in ya zo duniya Allah ya sani malami ne malam malam ne boka ne matsayi ne musulmi ne arne ne duka Allah ya sani zai samu shugabancin duniya zai samu mataimakin shugabancin duniya haka dai duk abin da za kai Allah ya san wannan wanda ke ciki ko wanda ke ciki din nan a cikin mahaifa Allah ya san wane ne ko wace ce Allah ya ce Allah ya alamu ma tahmilu kullu unta Allah ya san abin da dukkan mace take dauka wa ma taghidu al-arham wa ma tasdaq kuma Allah ya san abin da mahaifu ce ragewa da abin da suke kare karawa wa kullu shay'in indahu bi miqdar komai a wurin Allah subhanahu wataala yana tare da mi da gwargwado ne da kaddara saboda Allah ya san kowa Allah ya san duk abin da ke cikin ciki duk abin da mace ta ɗauka Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da shi kaga wannan ba wanda ya sani in ba Allah ba shekara nawa wata nawa zai kwana nawa zai awa nawa minti nawa zai duka Allah ya sani dan wani minti ɗaya yake duniya wani ma sai gwanda ɗaya yake duniya da ya wado balle ya mutu kuma wani ya minti ɗaya ana murna sai a ga cit wani minti biyar ana murna shi ma cit ya mutu wani awa ɗaya wani yini ɗaya wani kwana ɗaya wani sai ranar biki ana cikin murna ana ana ana suna ana jin daɗi kawai sai a ga ango abin nan angon jego yana cewa jama'a ya haƙuri abin nan abin nan ya juya kuma daga zaman cewa abinci to kuma makabarta za mu taya wani sati wani bayan yi bikin da sati ɗaya bikin da Allah ya san wanda yake cikin ciki irin waɗannan lokutan da zai Allah ya sani a wannan ba kowa ya san shi ba sai Allah wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada kuma Allah subhanahu wataala yace babu wata rai wadda ta san me za ta aikata wa gobe gobe me za ka yi baka sani ba babu wanda ya sani saboda gobe gaibi ce na'am ko da kai ka tsara to ba lalle ne ba abin da ka tsara din nan ka aikata shi ba sai abin da Allah subhanahu wataala ya so ba ta sha'una illa an yasha Allah ba za ku so komai ba sai in Allah ya so shi Raka, kada ya tashi da tsarin ga inda za ka ka tashi da wani raci na dole sai ka je. Ko kuma kai a ratsa ka. Ko gidanka ko kai ko kuma wani wanda yake na dolinka. Ko kuma mi yadda ka tsara, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ka da wani kwana mai daɗi. Takwas za ka hita. Ita kwana kana jin daɗi. kuma yan gida su kyale ka ya ta hutawa to mun ga an dade baka huta ba ba da zai tada ka sai sai sha ɗaya ka tada kanka kan ka ji awa uku ta wuce duk tsarin ka ya bashi Allah ya canza maka tsari Allah wanda ya san gobe me za ka yi in ba Allah ba domin kullu yawmin huwa fi sha'an Allah kowace rana yana cikin wani sha'ani da haka kai ka ga ba abin da ke gare ka sai bin na Allah subhanahu wataala wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut kuma babu wata rai wadda ta san a wata kasa za ta mutuwa ma wanda ya san kasar su za ya mutuwa kasa mai tsarki za ya mutuwa a cikin yawace yawacen da yake China za ya mutuwa America za ya mutuwa ko Faransa za ya mutuwa Allah raba mutum da mutuwa Faransa ba baka sani ba ina za ka mutuwa a wace ƙasa za ka mutuwa a ƙasar kuma wace ƙasa ƙasar garinku ko ta gehen garinku ko ta wata jiha baka sani ba a gidanka za ka mutuwa a asibiti za ka mutuwa asibitin ma wace baka sani ba Allah kadai ya san ina za ka mutuwa tunda ya halicce ka dama sun mamata hu fa akbarahu tunda ya halicce ka kuma ya kashe ka tun da ya halice ka dama ya ayyana inda za ka mutuwa kuma lalle sai ka mutu wannan wurin ko ba haka ba sai ka zayin lokaci ana ta janka ana ta janka ana ta janka sai ka je wurin shi kenan sai ka tsaya duk waɗannan abubuwa guda hudu abubuwa ne waɗanda gaibu ne babu wanda ya san su in ba Allah ba shi yasa Allah wata ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa mabudan gaibi wurin Allah suke shi kadai babu wanda ya san su sai wa sai Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san abin da yake cikin teku ya san abin da yake waje Allah ya san ruwan teku na duniya gaba daya litir nawa ne sanau nawa ne Allah ya sani in za a zo a doke sa da sitar a zanki cikawa guda nawa za a Allah ya sani kuma halittu nawa ke ciki kifaye nawa manya ke ciki ƙanana ƙanana nawa ke ciki da wasu kwari daban-daban da halittu daban Allah duk ya san wa ke rayuwa cikin su to haka nan waje ma mu da ke rayuwa nan mu nawa ne Allah ya sani nawa ke ƙasa Allah ya sani canke su nawa ke nan doron ƙasa nawa suka mutu tun da aka yi duniya Allah ya sani duk kwari gaba daya duk halittu gaba daya waɗanda suka mutu Allah ya sani rayayyu ne yanzu Allah ya san su wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani kunnen icce da yake waduwa kasa ba ce sai Allah yana sani kunnuwa itace kaga yadda beli yake ga kaba ko to Allah yana yana kilge da kwara nawa ne yake waduwa saboda haka babu wani abu da yake faruwa a doron ƙasar nan ba ce da ilimin Allah subhanahu wataala to waɗannan su ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana su a cikin wani hadisi cewa su ne mabuɗan gaibu guda biyar wanda babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wataala shi kadai na'am su ake ce mabuɗan gaibi wa fatihul gaibil khams mabuɗan gaibu guda biyar waɗanda babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wataala kamar yadda abi muraida ya rawaito ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa khamsul la ya'lamuhunna illa Allah azza wa jalla abubuwa guda biyar babu wanda ya san sai Allah na farko inna Allah inda wa ilmu sa'a na biyu wa yunazzilu ghaifa na uku wa ya'lamu ma fil arham na hudu wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada na biyar wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir waɗannan mabudan gaibu ne wanda babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wata'ala mai girma duk wanda ya ce ya san sa ƙarya yake duk wanda ya ce ya san guda daga cikin su ba gaskiya bane ya shiga gona da ba ta shi ba kuma Allah ya ce duk waɗannan abuwa a wurin shi suke ki kare babu mala'ika makwasanci wanda ya san su ko wani annabi da Allah ya ko wanda ya sani wannan yana daga cikin abubuwan da Allah ne kadai ya kadaita da sanin su sanin bayanin su dalla dalla da yadda za su faruwa babu wanda ya sani in ba Allah subhanahu wataala ba sai in ya ga dama ya sanar da wani daga cikin bayin shi muna ganewa ko kamar yadda ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin alamomin mi alkiyama da kuma ranar da za a yin ta ko ba haka ba Allah ya sanar da manzo Allah cewa ranar juma'a za alkiyama sannan kuma ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu alamomi kamar mutuwar malamai alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama kamar shugabancin kananan yara alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama kamar kawayawa su yi kuɗi alama ce daga cikin mi su zo birni ɗan birni na kallon suna masu dariya suna ƙananan sana'o'i wata rana sai ka iske ɗan birni zanne yana jiran ɗan ƙauye ya hito ya sallame shi ya shigo birni kun san shigo shi yana ta wahala kuna ta mai dariya kuna kallon ɗan wahala ne kawai yana kaskantacciyar sana'a kenan wata rana kawai sai ya iske kai da kake mai nan dariya kuma kai ne tsaye ko zanne kana jiran ya hito yana hitowa sai ka tashi da mota za ta da gudu za ta yi shi ka je da Allah ya tsaya kana abin nan kana so kai alama ce daga cikin alamomin tashi alkiyama ko makiyaya daga makiyaya sun koma sun shigo birni su ne suke yin dogayen gidaje ta alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama to manzo Allah ya bayanin suna da dama wadanda annabi alaihi salatu wassalam ya bayyana kaga duka wannan Allah ya sanar da shi ya bayyana ko domin ya tam malaika jibril ya tambaye shi yace ba ni labari game da tashin alkiyama yace ai wanda aka tambaya wanda ya tambaya bai wanda aka tambaya sani ba saboda haka da ni da kai duka mun yi tarayya akan rashin sanin yaushe za a tashin alkiyama malaika jibril yace to ba ni labarin alamomin ta sai ya faɗi kamar yadda Allah ta'ala ya sanar da wasu likitoci kaɗan daga cikin alamomin wake cikin ciki ko ba haka ba da can shekarun baya ba a iya ganewa saboda ba kayan aiki ga mutanen da likitocin da babu kayan aiki ba za su iya gaya ma mace ce ba ko ba za su iya gaya ma namiji ba ne amma yanzu an samu su ba da labari mace ba a haihuwa kuma a yi ta su ba da labari ɗa namiji ne kuma a yi shi kaɗan daga cikin Allah ya sanar da su amma ba san zai rayu ka tambayi likita to yaron nan haihuwa uku ana mani suna mutuwa da Allah wannan ko zai rai kaga likita ya ce a wannan kuma ba ba aiki na bane saboda wallahi mata ta dai ta haihu ɗayan ba su daɗewa sai su mutu da Allah a taimaka wannan kai ya rayu yana yawa kaga wannan ba nashi bane bai san zai rayu ba ba zai rayu ba ya bar ma Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ce inna Allah alimun khabir lalle Allah subhanahu wataala masani ne kuma gwani Allah masani ne kuma gwani ne kana ya zamantowa masani ba baka da gwaninta al'ilmu shi ne sani alkhibra kuma shi ne ƙwarewa gwanancewa iyawa muna ganewa ko sai ya samu mutum da ilimi amma ba da ƙwarewa ka samu mutum da ilimin ƙere-ƙere amma ka kawo mai kayan kila ba iyawa amma ya san yaya ake haɗawa zai ta baka labari amma da ka kawo ya haɗa ma zai ga abin ya gagari shi to shi Allah subhanahu wataala sani gare kuma da da gwaninta Allah masani ne Allah gwani ne Allah ka ƙara mana imani wannan sura mai ayoyi 34 suratul luqman ta kare abinda makaranta a cikin ta Allah ya ba mu lada na aiki Allah ya samu ya aiki na rikewa zuciya Allah ya samu rike Allah ya ba mu albarka abinda makaranta a cikin ta na'am assalamu alaikum
amma kuma ni ma ina son ko dora kamar tilawa Qur'ani to shi ne ke tsoron kuma sai tsoron su shi ne ke da shara shara na abubuwa da magana
yace abokan shi ne suke so zan ki koya masa karatun alkur'ani cikin wannan wata mai albarka to shi kuma shi ma yana so yawaita karatun alkur'ani to in ya tsaya koya masu to lokacin shi za ya tafiya ba zai samu damar karatu da yawa ba shi ya samu wani lokaci yake gudun su ya boye su kasa gane shi ba daidai ba ne bai kamata ba a bai kamata ba ka zanki gudun yan uwanka ba kuma alheri ne mai yawa ka sani da yawan karatun da kake so ka samu ba zai kai ladar da za ka samu in ka koyar da mutane ba na ka tsaya ka koya masu ka yi hakuri ka koya ma yan uwanka ai abin farin ciki ne cin nasara ne na rayuwa a ce ga wasu na biyar ka suna so ka koya musu karatu kuma a cikin wannan wata mai albarka kaga idan ka koya musu ba mamaki baɗi ba za su buƙace ka sosai ba baɗi su za su zanki tare kan suna karatun kaga in sun samu lada kai ma mi za a baka sai an baka lada irin abin da aka ba su na ladar karatun su addalu ala alkhairi ghairihi wanda ya nuna ma mutane alheri kamar wanda ya aikata alheri ne duk za ku yi tarayya a cikin ladar gaba ɗaya saboda haka bai dace ba Ah, kuma yana ga koya karatu ai ba zai sa sai za ka koya musu bai cin yi ma lokacin da ba za ka samu damar yin karatu ba kana yi kana koya musu kuma kana naka ba koya musu ba ka kowa kana koya mai nashi ba misali in rike ka ne suka yi wurin in ka kuka dama kowa shi ne kowa na nashi kai ma kana naka kowa na nashi kai ma kana naka inda ba su gane ba ba sai su ga- eh, tambaya ba ka tada su ai haka nan ne ko tsara ka kana iya tsarawa in ka tsara insha Allah ko dai ba bai tsarin ba ka tsaya ka koya musu yayi alheri da ka guje su kuma ka koya musu ba za ka koya musu Ku sani cewa koyarwa tana da dimbin lada koyarwa lada gare ta mai yawa wurin Allah subhanahu wa ta'ala cewa da abin da suka yi da koyarwa ka sai ya rubuta maka lada ba in kai kai kare ba A gani. nan ka yi karatun Qur'ani ka samu lada kuma ka samu lada wanda ka koya aka tara lada da yawa Allah ya samu dace Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi wannan azumi da zamu kaiwa na takwas Allah ta'ala karbe shi Allah ka sa mu yi shi daidai ya Allah kurakuran mu Allah ka yaye mana Allah ka gafarta mana Allah ka kara mana rahmarka Allah ka kara saukar da albarka a cikin rayuwar mu Allah ka kara yanta mu daga wuta ya Allah Allah ka kara nisantar da mu daga jahannama ya Allah Allah muna roƙonka dukkan alkhairi gaba daya muna roƙonka dukkan alheri gaba ɗaya Allah a nan duniya ko lahira ya Allah wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah Allah muna roƙonka ka kare mu daga sharri gaba ɗaya a nan duniya ko lahira ya Allah wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah Allah ka ba mu lahiya da abin da lahiya za ta ci ya Allah Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka yi mana buɗi na alkhairi ya Allah Allah ka mana buɗi na alkhairi ya Allah Allah ka mana ƙarshen walalu gaba ɗaya ya Allah ba da rayuwar da muke fama da ita ya Allah ka mana saukin ta ya Allah Allah ka kawo mana saukin ta ya Allah Allah ka kawo mana saukin ta mara lahiya mu Allah ka basu lahiya masu lahiya Allah kara masu lahiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa su huta Allah ka gaba mu da su gida aljanna Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin kasashen mu gaba da ya Allah Allah ka kare mana shugabannin mu ya Allah ka kara musu tsoron ka ya Allah Allah ka kara musu gaskiya da adalci da tausayin talakawa su ya Allah jami'an tsaron mu duk inda suke ya Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah daga rara 'yan ta'adda da yan bindiga suka ya Allah Allah ka shirya mana yan ta'addan mu ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka sa su dawo cikin gari tare da mutane ya Allah Allah ka sa su gane wannan halayya da suke ba ta da kyawu ya Allah matasan mu da yanda suke Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su ya Allah waɗanda suke karatu Allah ka shirya da su ya Allah waɗanda suka samu aiki Allah ka shirya su ya Allah waɗanda suke koyan aiki Allah ka shirya da su ya Allah waɗanda suke kasuwanci Allah ka shirya su ya Allah waɗanda ba su samu aiki ba su ma Allah ka shirya su ka ba su aiki ya Allah ka raba su da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka kawo mana karshen zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka jira kwanmu ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah alherin da kake raba da albarkar da kake saukarwa cikin wannan wata Allah ka sa gare mu ne take sauka ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصليت على ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد وباركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين